to wannan shi yafi alheri gare shi a wajen ubangijinsa kamar yadda ake kankare masa zunubai ana kuma daga darajarsa kuma ana kubutar da shi daga dukkan abun bakin ciki daga cikin abubuwan da dan adam ka iya gamuwa da shi a rayuwa ina shaidawa babu an bauta da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai kuma annabi Muhammad manzon Allah ne kuma bawansa ne sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ya turo shi da shari'a kamar yadda Allah ya umarni da ayi aikin haji shi ko manzon Allah ya koya mutane aikin haji yace ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni sallallahu alaihi wasallam yan uwana musulmi hajji rukuni ne daga cikin rukunan musulunci wanda Allah tabaraka ta'ala ya farlanta akan bayansa mu'minai masu imani yace walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin yanzu Allah ya ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar shaidawa babu abin bauta cancanta sai Allah shi shi kadai kuma annabi Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah na daya tsayar da sallah na biyu bayar da zakka na uku azumin watan Ramadan na hudu sai kuma aikin haji na biyar. Ya ku uwana aikin haji an farlanta shi mutum ya yi a rayuwa ne fa sau ɗaya, na dole dole sau ɗaya ne, kan mutum ya bari ya mutu bai je ya aikin haji ko sau ɗaya ba, in ya sauke ya sau ɗaya iya ikonsa kenan ya sauke nauyi a wajen Allah, amma idan ya samu dama zai iya maimaitawa lokaci bayan lokaci saboda garaɓasa da take cikin aikin hajji wanda za mu yi bayani a nan gaba insha Allah. Kar ku manta shi aikin hajji makaranta ce ta imani, babbar makaranta ce ta imani wanda ya tafi aikin hajji kamar ya tafi makaranta ne na ƙaro imani. Aikin hajji yana tsarkake ran ɗan adam daga dukkan dauɗa da datti. Aikin hajji yana kankare zunubi da laifin ɗan adam aikin hajji yana taimakon mutum ya tuba don da yawa a cikin wuraren aikin hajji wurare ne na tuba aikin hajji da umra suna daga cikin manya-manyan ibadu da shari'ar musulunci ta cikin musulmi fayi ku daina tafiya yawo ƙasashen turawa kuna ɗebo zunubi kuna kallon tsiraici kuna saban Allah kuna kashe kudadenku ku dawo da laifi amma kuna kyashin ku je ku ga dakin Allah ku yi dawafi kuna kyashin ku je ku yi sallah a masallacin da annabi ya yi sallah a ciki da abubakar ya yi sallah a ciki da umar ya yi sallah da usman ya yi sallah a ciki kana da kuɗi ba ka sha'awar yau ka ganka kana ibada a wurin da sahabban annabi suka yi dabdala a ciki masallacin annabi na makka harami a ciki ya sallah a ciki ya rayu a ciki sahabbai suka rayu masallacin annabi na madina idan ka shige shi ka zagaya kai ta ibada a wuraren ba mamaki ka je kai sallah a wurin da annabi ma ya sallah a nan aka sauke addinin wuri ne da aka liƙa shi da imani da ƙaruwar imani amma ka je ka ga yadda mutane suke kamar za su kashe kansu wajen neman bizoji na ƙasashen turai ya gama yawace yawacensa amma baya iya zuwa ya je soke farali ko kuma ya je ya samu abin da Allah zai ƙara masa ɗaukaka gare shi da haka aikin hajji ba aikin banza ba ne kuma duk wanda ya kashe kuɗinsa a hajji da umra duk tsada wallahi bai yi asara ba ya ku uwana musulmi kowane alhaji ya yi ƙoƙari ya sauke nauyi ko kowane musulmi ya yi ƙoƙari ya sauke nauyi don wallahi bashi ne ake binka matuƙar kana da istifa'a matuƙar kana da iko matuƙar kana da dama ni ko na san akwai inda na san in na je ni za a yafe min zunubi na yau sai na shawara da wuri tuntunin zan zuba kuɗi na gurin da in ka je kai ibada ka kwatanta za ka dawo kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka ba komai a kanka kana bukatar sai an maka hudu ba ko an ja maka aya ko an ja maka hadisi yau kuɗi a nawa muke kashe a banza ma nawa muke kashewa kudade yanzu ga wuraren kashe kuɗi na dole dole ba lada amma wannan farali da zaka je ka sauke ka gana da Allah ka shiga wannan makaranta ta imani ya gagare ka bayan Allah na da sallama suke da iyalinsu sun tafi aikin hajji iyayenka da kakanninka wani in ya tafi wallahi ba zai dawo ba yau yawan hausawanmu na ƙasar sudan a mayo da kara duk iyayenmu ne fa da suka tafi aikin hajji suka je su guzurinsu ya ƙare musu a ƙasar sudan suka tsaya suna aikin kuɗi da sana'a ƙarfi har suka yi aure ba su samu kuɗin aikin hajjin ba wasu tsallaka ruwa ya gagare su shine suka kafa zuri'a su shine kake nan ana cewa hausawan sudan yawa yawan gari garuruka kaza wasu a misira a can suka rayu wasu da kafa suka tafi da kafa wallahi kuma a cikin kakanninmu waɗanda suka gabata a cikin wannan ƙasa amma yau Allah ya hore maka awa hudu ka isa yau Allah ya hore aikin hajji malam zaka iya yin sa ƙasa da sati biyu in ma kana da shagali kana da ayyuka akwai kujerar da in ka saye ta walla ba ka sati biyu ba kai akwai wanda ya je bai fi kwana goma ba in ka saye ta abun ba lalle ba ma kai waɗannan kwanakin zaka je ka dawo ba a san ma ka je ba zaka iya sauka dab da za a tafi mina ranar da ka sauka ka je Madina kai sallah a masallacin Annabi kai ziyara ka gama ka dawo ka kwana a Makka washe gari ai labbaika Allahumma labbaika da kai ranar 8 ga wata a je ai aikin hajjin nan gaba ɗaya da kai ranar 8 ga wata ranar 9 ga wata ranar Arfa ranar 10 ga wata ranar sallah kai jifan 11 12 ga wata a cikin waɗannan kwanaki biyar ka gama aikin hajjin duka ka hau jirginka kuma a yanzu din nan zaka iya zuwa ka yanki tikitin ka akan wannan tsari idan ma kana da uzuri idan kai babban ma'aikacin gwamnati ne ko babban dan kasuwa ne kana da shagulgula zaka iya yin aikin hajji yau gaba ɗaya a kwana biyar ko kwana shida sai dai in kana so ka huta wataƙila ma kai sati ɗaya amma duk da haka wani sai ce bai da lokaci amma kana da lokacin yawo kana da lokacin ka je kaza ka je kaza mu yi wa kanmu hisabi kafin Allah ya mana hisabi ɗan uwana musulmi mu yi ƙoƙari idan mun je aikin hajji mu ziyarci madina ziyarar madina ziyarar masallacin annabi ake zuwa wannan babban masallaci akwai hadisi sahihi da yace duk wanda ya kai ziyara wannan masallaci yayi sallah a ciki Allah zai bashi lada sama da sallar da zai yi a nan masallacin sa na garin su sama da dubu yanzu in kai azhar a nan idan kana lada ɗaya misali to wanda ya a madina fa shi dubu ne wanda kuma ya a makka a masallacin harami shi kuma dubu ɗari dubu ɗari ya ninka naka sau dubu ɗari yau akwai wata kujera mai tsada in har za ka samu wannan falon sallah nawa za ka yi ka samu ladan sallah dubu ɗari ga ka ga annabi fa kana fa hango inda kabarin annabi yake ka je ka kai ziyara a ce ma gashi a kwance a nan ka je makabartar baki a ka ga sahabban nan a kwance fa wannan kaɗai bai ishe ka wato tattalin ruhin imaninka ba amma ya laita kawun ya alamun ya laita yan uwana da sun sani idan mutum ya je ya sallah masallacin annabi ya karisa rauda ya sallah raka a biyu an so haka manzo Allah ce ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil janna tsakanin gidana da minbari na akwai rauda dausayi daga dausayin gidan aljanna ka ji mana wani wuri ne a kewaye wani wuri ne a cikin masallacin annabi wannan wurin gaba ɗaya na aljanna ne annabi ne ya faɗa dausayi ne daga dausayin aljanna kowannan gurin kurin za ka je ka yi sallah a dausayin gidan aljanna ai bai kamata ka yi jinkiri ba rawdatun min riyadul janna daga nan sai ka matsa gaba ka kai ziyara kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka gaishe shi da sahabbansa Abubakar da Umar suna tare da shi sai ka fita ka gama da masallaci wannan falala ne kwarai ya koyan uwana ine muku wasiya da ku yi ƙoƙari ku yi aikin hajji in kun samu dama hajjin kuma ya zama karɓaɓɓe abu huraira ya ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi cewa daga umra zuwa umra idan mutum ya je umra ya ƙara zuwa wata umra to tsakanin umrar da ya je gaba ɗaya zunubin sa an yafe mai wanda Allah ya bashi duk wata uku yana zuwa umra in Allah ya karbi umrarsa to duk zunubin da ya ɗauka a tsakanin umrarsa da umra ɗin an yafe mai al-umratu ila al-umrati والجمعة إلى الجمعة daga juma'a zuwa juma'a wal hajjul mabrur waɗannan da aikin hajji karɓaɓɓe da aka yi wa Allah da'a bai da sakayya sai gidan aljanna umra kana samun gafarar zunubi aikin hajji shi ma kana samun sakayya na gidan aljanna kawai annabi cewa yayi in dai musulmi ya je aikin hajji da Allah ya karba babu wani sakamakon da za a yi masa sai dai a bashi gidan aljanna ni ba da wani bayani sama da wannan ba da wani sharhi da zan maka sama da wannan ba ka da abin da za ka samu sama da ka je a ce an baka gidan aljanna ku yi ƙoƙari ku yi ijtihadi wajen kiyayewa wajibabbun aikin hajji da sunnonin aikin hajji da kyawawan ɗabi'u da sauƙaƙawa dole aikin hajji yana buƙatar haƙuri wani zai taka ka a dawafi wani zai ture ka wani zai matse ka a wajen zama za ka ta neman inda za ka zauna an matse wuri wuri ya cika sai ka yi haƙuri wani zai tsallaka ka wani wanda bai kai ka ba za ka zauna tare da shi a wuri guda dole sai ka yi haƙuri a yi haƙuri mutum ya zama mai kyautatawa mai kai zuciya nesa da kuma ainihin nisantar riya yin abu ba don Allah ba da neman a san an yi da dukkan wani fasikanci kuma lalle aikin hajji wa yakunu bi malin halalin a yi shi da dukiya wacce take ta halal mutum ya kokari ya nemi dukiyarsa da ya fi amtuwa da halarcinta da ingancin hanyar samunta ya je ya biya kujerarsa saboda kar ya je ya hajijiya ya dawo kar ya je bata wa kansa lokaci ya dawo inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne baya karban komai sai mai tsarki malamai sun yi ijma'i gaba daya ya halatta a yi aikin hajji da dukkan wannan nau'in hajji guda uku ko dai tamattu'i ko kirani ko ifradi waɗannan duka sunan aikin hajji ne daban-daban guda uku amma a cikinsu tamattu'i shi ya fi menene tamattu'i idan mutum ya je zai tafi da farko da niyyar ɗaukan umara ya fara yin umara complete umara za mu yi bayani ya ake yin ta sai ya cire kayansa sai ya zauna a makka ya jira lokacin da a fita aikin hajji sai kuma ranar takwas ga wata ya ɗauki sabon niyya amma na hajji kaga ya rabe tsakanin umra da aikin hajji wannan shine tamattuwa sai kirani kirani kuma shine daga karana ne hadawa wanda zaka cakuda umrar da hajji a cakude ka ɗauko wani aikin umra ka shigar da shi aikin hajji zaka kirani tare da ihrami guda ba tare da ka cire ko ka canja ai ka cire ihramin ka huta ka sa kayan gida ba sunan su kirani kuma zaka koro dabba daga inda ka sai dabban ko daga Madina ko daga inda ka siya yanzu an samu sauki wanda ibiya kudin dabbar sa kawai an masa koran dabban ta kirani sai ifradi na uku shi ifradi shine tsuran aikin hajji zalla kawai wanda babu umara a ciki to in ta kama wani alhaji zai wannan to shi ma in yayi ya halatta shi kan babu umra a ciki alabashi in ka gama aikin hajji daga baya ka ɗauki wata sabuwar umra ka zo ka ɗora to amma wanne ne fi falala a ciki shine tamattu'i sahabbai sun taho da kirani sai annabi ya ce law istaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtul hadiya da na sani da ban koro dabba ta ba dan alamar kirani shine ka koro dabba yace da ban koro ta ba wala ja'altuha umra da na mai da aikin hajji ya zama umra in na huta sai kuma in sake ɗaukar aikin hajji to shine kuma ake yin yanka a cikinsa sa duk wanda ya yi tamattu'i to zai yi yanka idan bai samu daman yanka ba bai da hali ko guzurin ya masa kaɗan to zai yi azumi guda goma salasata ayyamin fil hajji wa sabatun idza raja'tum azumi guda uku a hajji ana nufin fi ayyamin hajji a cikin kwanakin hajji kenan za ka yi waɗannan azumi guda uku a sannan idan ka dawo Najeriya sai ka yi sannan kuma idan babu wannan daman ko ana da ikon ayyanka sai ka yanka dabba shi ne kake ganin duk dabbobin nan na duniya da alhazai suke korawa ake zuwa ake yayyankawa a kamfanoni na majzara da sauransu duka wannan din na tamattu'in mutane ne da ma masu yin kirani na'am dabba a saudiya tana da tsada kwarai da gaske kudin ta yana da yawa dan ya ninka ninka ninka sama da yadda muke sayan rago a nan Najeriya haka abin yake to amma ka tuna manzo Allah yana faɗa cewa aikin hajji mai kyau da aka fi so wato shine aikin hajjin da aka zubar da jini kakka yi rowan ba da wannan kudin in fa baka saya ba kudin za su kare ne a sayan takalmin yara awarwaro gilashin yara wani tsumma wata tsaraba wani bagaruwa wani kaza ka zo ma watakila kayan ya bata a jirgi kai ba kai yankan ba ko kuma wani ya tattala kudin su ce zai dawo gida ya kara jari in ban da kai daga jeren tunani ba Allah da yake kirfafa jarin ai shi ya baka kuɗi ka je aikin haji alhazai da yawa suna yi wa Allah rowa ba sa yi wannan yanka ba sa yin wannan yanka da wanda kuma suke turo kuɗin su Najeriya sai ce a yanka musu a Najeriya bai halatta ba layyan Najeriya daban hadaya kuma ta makka daban da ka lalle wannan kuɗi a cire a sai wannan dabba kar ma ka ji wani damuwa kana zuwa ware kuɗin kawai ka bada a je banki a sai maka a yanka maka za ka samu lada kwarai kwarai da gaske yan uwana musulmi yana daga cikin abubuwa masu aiki wato masu muhimmanci mu gane cewa lalle aikin hajji wata ibada ce wacce take tana da ka'ida tana da dokoki kuma sai an karanta kar wani alhaji ya je zuba miliyoyinsa sama da miliyan takwas sama da miliyan kaza in hadda guduri wataƙila miliyan goma ka je baka je makaranta aka koya maka ba baka tambayi wani malami ba baka saurari wani wa'azi ba baka saurari wani bayani ba kawai ka je kana ta kallo wai yadda mutane suke yi shikenan kai ma haka za ka yi idan an samu mace mai aikin umra ko mai aikin hajji da ta yi niyyar umra sai kuma jinin al'ada ya zo mata kafin ta yi dawafi na'am zai iya yiwa mace ta yi niyya za ta yi tamattu'i sai ta ɗauki niyyarta ta umra a hanya kafin ta ma fara dawafin umran to sai kuma jini ya zo mata to shi kuma jini idan ya zo yana tsayar da yin dawafi ne ba a iya shiga a yi dawafi to yanzu ya za ta yi ba zama za ta yi ta kuka ba ba zama za ta ta ce ta shiga uku ba abinda za ta yi sai ta canja niyyar ta canja niyyar in ta canja niyyar sai ta mayar da aikin hajjin ta ya zama kamar kira ne sai ta haɗe shi sai ta ƙi zuwa ta yi ɗawafin za ta yi duk ayyukan hajjinta ga baki ɗaya tasiru karinatan kenan ko kuma ta zauna a makka tunda ta baro madina ta zauna a makka har kwana hudunta biyar ɗinta in ba a tafi hajji ba a lokacin har ta yi tsarki dan zama a cikin ihrami ba ta yi ɗawafinta ba ta fara umara ba zai cutar da ita ba in ta yi tsarki sai a raka ta ta je ta yi ɗawafinta to tana nan dai a matsayin mace mai aikin hajji mutamattiya wajibi ne a ɗauki niyya daga miƙaci a ɗauki niyya daga miƙaci miƙaci su ne wuraren da annabi sallallahu alaihi sallama ya shar'anta a duk duniya duk wani alhaji idan zai je ya je ya ɗauki niyyarsa a miƙaci me ake a miƙaci ana zuwa a yi wanka an samu dama ba dole ba ne a yi sallah raka'a biyu in lokacin halaccin ai nafila ne a cikin masallacin shi ma ba dole bane in sallar farilla ta zo in kai sallar farilla ka dauke nauyi da wani zai je miƙaci bai yi wanka ba bai yi sallar nafilan nan ba ya dauki ihramin sa kurin ya daura ya dauki labbaika allahumma umratan ko labbaika allahumma hajjan aikin sa yayi niyyar sa yayi kawai dai ya bar wani abu na falala an so a dan yi wanka ai aski sannan mutum ya sa turare kafin ya ɗaura ihraminsa saboda za ka daɗe da ihrami a jikinka jikinka yana bukata ana sa turare kafin a ɗaura ihrami a jikin mutum ya shafa wannan ba laifi idan kuma bai yi haka ba ya sa kayansa ya shiga mota to sai ya ce labbai kallahumma umratan ga wanda zai yi aikin hajjin tamattu'i kenan yanzu a makka da zaka tafi ba hajji zaka yi ba tunda ai kwanakin hajji ba su zo ba sai takwas ga wata ne kwanan hajji yake farawa takwas ga watan dul hajji da haka zaka yi niyan umra ne kawai idan har tamattu'i za ka yi idan kirani ne kuma daga nan za ka ɗauki niyya ka ce ka yi niyyar aikin hajji kirani in ifradi ne aiki ya same ka daga nan za ka ce ka ɗauki niyyar aikin hajji to fa za ka yi ta zama da wannan ihramin in sati biyu ne in saura a tafi aikin hajji to za ka yi ta zama da wannan ihramin a jikinka shi ne za ga wasu alhazai kaga mutum ya yi bikini ne da farin ihrami yana ɗaure shi saboda mai ifradi ya ɗauko to kuma jahilci ya sa wasu wai ba sa canja ihramin ana canjawa za ka iya sayan guda biyu za ka iya sayan guda uku ka cire wannan iya da ka ɗaura wannan kai ko a cikin mina ne za ka iya tafiya da ihrami guda biyu ka shiga furmutsu ka shiga gumi ka shiga kaza to sai ka cire sai ka canja da haka ya halatta a canja ihrami ba kamar yadda wasu ke ganin cewa mutum ya canja ihrami ya yi babban laifi ba ɗaukan aikin hajji da umra daga miƙaci dole ne jidda ba wurin ɗaukan miƙacin mu bane wanda yake son zaman lafiya ta madina idan kuma bai je Madina ba to daga Jidda in ya sauka a airport akwai motoci na haya riyal 20 riyal 30 riyal 50 su dauke ka su kai ka Rabia inda miƙatin mu mu kenan yan Afirka nan duk yawanci yan kasashe da suka samu malamai da suka karantar da su da kuma kasashen su da gwamnatocin su da hukumomin alhazan su suka kula da hakkin daukan miƙati daga inda annabi ya faɗa to suna biya musu bos bos suna daukan su je can su dauko to ka yi daidai da wanda ya ɗauko daga madina amma mutum ya tsaya a jidda a airport ɗin jidda ya cire rigarsa ya sa ya rami ya tafi kamar fa an ce karka yadda ka shigo Kano ne karka shigo Mariri ba tare da ihramin ka ba ka taho daga Bauchi karka shigo Mariri ba tare da ihrami a jikinka ba kawai sai da ka bari sai da ka shigo unguwa uku kawai bai sai ka cire kayanka sai ka canja daga unguwa uku ka dauka kaga ai ka tsallako inda aka ce karka shiga babu ihrami to alhazanmu haka suke yi saboda rashin karatu ko rashin karantarwa ko kuma wata fatawa da wasu malamai suke ba su wanda yake akwai kuskure ga abin da Sheikh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin Allah ya masa rahama yake cewa yace wala yajuzu bai halatta ba ga duk wanda zai wuce ta miƙaci yana nufin hajji ko umra ko umra ce kuwa ya dauki ainihin wato miƙacinsa ba daga inda shari'a ta ce dauka ba wajaba alaihi lihamu idan hadal miqat yana iya daukan irami idan ya zo daidai miƙaci abin mamaki malam mu yanzu mu 'yan Najeriya misali da 'yan Nijar da 'yan ina ne ko yaushe miƙatinmu yana kan ruwa ne yana cikin teku to idan an zo ka'ida in Allah ya sa kamfanonin jirgin masu hankali ne masu addini ne kuma an gaya musu to shi pilot ɗin yana iya ganewa to sai a rika sanarwa a ce jama'a an zo miƙaci ga wanda zai niyya daman tun kafin kawo jirginka ka ɗaura ihraminka ya halatta al-ihramu qabla al-miqat ka ɗauki ihrami kafin ka je miƙaci ihrami ka ɗaura farin kayan ka cire wando ka cire komai da komai ba a sa komai tsirara da gigar ake zama haka Allah ga dama ana tunatar da kai in ka mutu haka za a yi ma a saka a kabari to idan jirgin kamfanin jirgin masu bayani ne ko hukuma alhazan ta wakilta wasu jami'ai idan an zo daidai gurin pilot din sai ya faɗa sai a ta bayani kuma a daina yi wa mutane bayani da turanci ai ba turawa kuka dauka ba tunda kamfanonin jiragen namu ne mu muka biya kuɗi wai sai a dauki alhazai wasu ma yan ƙauye ne wasu fulani ne ba su hausan ma ba sosai suke jin ta ba wai sai a zo a kira wata mata ce ta turanci tana ba a san me take faɗa ba ku sa wani yayi bayani da Hausa kuɗin mutane sun biya kuɗin su ai musu bayani ko wannan ta'alimat abinda ake koyawa mutane ayi kaza ayi kaza din ayi da Hausa haram ne haram haram bane sai a ta turanci shi balarabe in kawo jirginsu sai ya maka larabci dan china sai ya maka chinanci dan ethiopia sai ya maka yaren ethiopia mu kuma yan najeriya sai ya ta mana turanci ai ba dukan mu bane turawa amma wayayyun ma'aikata da wayayyun wanda suka san hakkin alhazansu su suke amfani da dama da suke a gayawa kamfanin jirgin har wa'azi ya kamata a yi wa alhazai a musu bayanin aikin hajji nan taras duk a cikin jirgin nan to amma sai a bar alhazai wani bai taba zuwa ba wani bai ma san bandakin jirgi yake ba ya je dirka musu kashi a ƙasa haka ake kai ai ta shirme ko ya ɗebi ruwa ya ta ƙwarawa wani zai alwala ya ce ina masallaci aka ce ba masallaci ya ce wallahi shi sai ya yi sallah saboda me ba laifinsa bane ba a koya mai ba da ya kamata a yi masa bayani tunda ya biya ai ba kyauta aka dauke shi ba waɗannan dai wasu abubuwa ne da muna fatan hukumomin alhazan da kuma gwamnatoci za su gane don a taimakawa alhazanmu a kuma agaza musu Sheikh Muhammad bin Salim Usaimin ya ce, Ya halatta kai niyya daidai muhadaci, yanzu kamar wanda ya hau jirgin ƙasa daga Madina zai tafi Makka, ai jirgin baya bi ta miƙacin, amma yana bi ta gefensa, tunda ba a tsayawa, to sai ka ga pilot ɗin jirgin na ƙasar yana ta bayani an fazo miƙaci, an zo miƙaci, sai ga an rage gudun jirgin ƙasa, saboda mutane su ta ɗaɗɗaura ihraminsu su ta ƙuƙƙulla niyya. me yasa mu ba za a yi mana wannan ba sai a bari alhazanmu suna ɗaukan ihrami a jidda wanda ba haka bane ko kuma a wuce da su madina in ka je madina ka huta daga madina kawai sai ka ɗauko Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu dacewa da haka ibnu taymi ibnu usaymin yace wala yajuzu lahu ta'khiruhu ila al-hubuti fi jidda bai halatta ba mutum ya ki ɗaukan niyyarsa sai ya sauka a jirgi a jidda yayi wannan yace li anna zalika min ta'addi hududillah wannan ƙetare dokokin Allah ne ƙetare iyakokin Allah ne ko dai kai a sama ko kuma idan an sako ka hau mota ta je ta kai ka wannan kuma ilimi ya isa kuma bayani ya isa ya rage ga jagorori sai su kula da hakkin mutane yan uwana musulmi idan mutum ya niyyar aikin hajji ko umra akwai abubuwan da aka hana kada ya aikata duk wanda ya niyyar aikin hajji ko umra akwai abin da ba a so shine ake ce da shi ake ce da su mahzuratul ihram duk wanda ya daura farin kyallan nan haramun ne ya yi aski ko ya cire gashi haka ya sa hannu ya cire gashi ko ya yi shebin ko na fuskarsa ko na gabansa ko na hamatansa duk wani gashi ba a so a cire sai dai in a hanyar kuskure ko hanyar susa kai kuskure wannan kuskure ne laifi ne da yanke farce ko mutum ya sa hannunsa a baki ya gutsure farcensa shi ma haram ne bai halatta ba an yi kiyasi ne kamar yadda aka haramta aski aka haramta cire gashi to haka aka haramta kuma cire farce shine mashuri cikin maganganun malamai sannan kuma ba a sanya turare duk wanda ya sa farin kyallen na ihrami to ba a sa turare haramun ne a fi turare amma wallahi abin da zai baka tsoro ya baka mamaki zaka ga alhaji ya sa ihraminsa ya yi kwalliya ya race jakarsa sai ganshi da ihrami sai ganshi da turare a bus alhaji alhaji ba ni dan shafa alhaji ba ni fesa jahal jahal ba a saka turare bayan daura ihrami kuskure ne laifi ne yana cikin mahduratul ihrami da haka duk turaren da zaka saka saka shi kafin ka saka ihrami amma bayan ka sa ihrami ba a yi ba a daura wa mutum aure ko a neman masa aure ko kai magana da wata kaganta ko kai waya kana cikin ihrami ko ka ce a kulla maka aure a masallacin kuma kana cikin ihrami haram bai halatta ba an hana kamar yadda hadisi ya inganta kai ba a taba mace ba a runguma mace ko da sha'awa ko da wasa duk ba a yi duk wannan haram ne ballanta na jima'i kam uwa uba an haramta da kuma kashe abin farauta duka an hana akwai aikin umra shi ake fara yi kafin aikin haji ita umra gaba ɗaya abu hudu ne na farko ihrami da ɗaukan niyya in nace ihrami ina nufin saka farin kyallen nan da kuma ɗaukan niyya labbaik allahumma umra kai ɗaya abu na biyu dawafi zagaye ɗakin Allah guda bakwai ka'aba tana hagun ɗinka kai kuma kana zagayawa zagaye guda bakwai ukun farko da sassarfa haka kana sassarfa na hudu na biyar na shida na bakwai kana tafiya a hankali kowane zagaye zaka je ka taba hajar aswad in ka samu dama in baka samu dama ka nuna hannunka kai Allahu akbar ka wuce shine wurin da aka ce kurin ka taba a jikin ɗakin Ka'aba shine aka ce ka je ka taba a jikin ɗakin Ka'aba in baka samu dama ba kada kai cinkoso kada kai kokawa ku gaya wa matan ku su daina jahilci ka ga mace matar aure ko budurwa sai ta je ta rungumi hajar aswad tana kokawa da larabawa tana kokawa da mutane wannan jahal wata ma daga ta akai sama ana ta tura ta wai sai ta ji ta taba saboda jahilci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta sayyidina Umar ya ga wani yana yi yace fakika ka cutar da mutane ba a turare ne a wajen taba hajar aswad ba daidai bane kuskure ne idan kai da wafi kai abu na biyu abu na uku sai sa'ayi tsakani da marwa safa da marwa ka fara da safa ka kare akan marwa da ɗan nisa da rata tsakani ka yi ƙoƙari kana ɗan hawa kan dutsen kar ka yi irin abin da jahilai suke suna zuwa yiwu sai su kwana ba su ƙarisa ba a ka ɗan ƙarisa tun da annabi ya ce Allah ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah za ka tsaya akan dutsen safa ka yi ƙoƙari ka hango ina ɗakin kaba take ka kalle ta ka ɗaga hannu ka karanta inna safa wal marwata min sha'airillah فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده sai kai duk addu'o'in da kake so duk roƙon Allah da kake so akan safa ana yi amma wanda ga gaggawa alaji zo mu tafi alaji sauri nake alaji maza mu gaba ka je ina kai da ka zo wajen ibada in ka samu dan gaggawa yana bin ka ka ce yi gaba ni ban zan taho me a ciki ina zaka je ka tsaya ka yi addu'a a tafiya zuwa marwa addu'a idan ka je kan marwa addu'ar da ka yi a safa shi za ka maimaita malam har ka gama zagayen nan gaba ɗaya addu'a addu'a malam aikin hajji gaba ɗaya addu'a yin dawafi addu'a da ka yi ihrami addu'a in kana dawafi addu'a ka zo ka sha zamzam addu'a ka zo ka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa addu'a kana gama wannan zagaye ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai ka gama akan marwa ka gama sai ka fita abu na hudu na ƙarshe shine sai ka je a maka aski in mace ce sai ta cire gashin ta iya kadrul anmula iya daidai wannan ya tsama nuniya ko da dan almakashi a ban daki kawai kyat in ta yi ta gama ba sai ta yi aski ba an samu wata mata ta je ta yi kwalkwabo jahilci ba a yi maza ne suke kwalkwabo eh kar ku yi mamaki ai ba koya mata ba an ce kawai ai aski da ka ta tafi da reza ta shiga ban daki ta kada kanta jahil shi yasa wajibi ne alhazai in kun biya kujera ku rinka zuwa bita ko kuma malaman bita ku rinka musu bayani da yadda za su iya fahimta cikin sauki idan ka gama wannan shikenan ka gama umra me a cikin tashi hankali awa ɗaya ka gama umra awa biyu ka gama umra duk wanda zai je umra ko ta aikin hajji ko ta wannan in dai wannan abuwa guda hudu shikenan ya gama sauran abubuwan ƙanana ne da suke ciki bayan wannan ya koyan uwana musulmi an so mutum ya kama labbaik allahumma labbaik lalle aikin haji da aikin umra ana labbaik Allahumma labbaik mace ba ta daga sautinta amma namiji yana daga sautinsa da sauran zikirai da aka ce a daga kuma ita sai ta yi tasattur ta dan rufe sautinta kada ta rinka daga sautinsa sautinta talbiya ana fara ta ne tun daga saka ihramin nan zaka fara labbaik Allahumma ba za ka daina ba sai ka hango ɗakin ka ba me ka hango lokacin da ka shiga masallaci ba za ka gano wannan ɗakin ba baƙi mai albarka to sai ka daina yin talbiya an gama talbiya a umar sai kuma ka fara sauran askar a aikin hajji kuma tun daga ka sanya ihraminka tun ran da tun takwas ga wata ba za ka daina talbiya ba sai ranar goma ga wata sai ranar sallah sai ka zo jifan jamratul aqaba shine wannan jifa da ake na ranar sallah babban wurin jifa da ake na ranar sallah kenan kaga yanzu aikin hajji talbiyarsa tana da yawa a zaman mai na talbiya a cikin bosis talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik haka ake so a ce ana maimaitawa amma alhazan wannan zamani sai dai su ta hira su ta bayanai su ta ayyuka waɗanda shari'a ba lalle ta ce musu su yi ba a takaicen takaicewa yan uwana abinda ake da bukata mutum yayi a aikin umrar su kenan sai aikin hajji in ka kasa shi kwanaki ne kamar haka akwai ranar farko ranar farko aikin hajji ita ce ranar takwas ga wata takwas ga watan zulhajji kenan takwas ga watan zulhajji wa ana ana gobe za a yi azumin arfa to a nan ne alhaji suke fita daga gidajensu su sanya ihrami su ɗauki niyya su shiga bos abinda shari'a ta halatta abinda shari'a ta ce a tafi ranar takwas ga wata ba ranar bakwai ga wata ba a yi ƙoƙari a ɗora alhazai akan wannan iya daidai gwargwado sai dai larurori da ake ta samu na cinkoso hukumomin alhazai da na can kasashen da kuma na nan kasar suna ta sa alhazai suna tafiya ranar bakwai ga wata in ya tabbata ya inganta akwai wannan larurar malamai suka ba da fatawa to a iya tafiya amma fa a sani aikin hajji bai fara ba a ranar kuma lalle sai an yi wa alhazai bayani fita ranar bakwai ga wata ba shine ranar aikin hajji ba yaushe annabi ya ce a fita ranar takwas ga wata daga wani alhaji da ya ga shi sai takwas ga wata zai fita shi kenan ko ya bari in ya yanki dare can ƙarshe takwas ga watan ta shiga sai ya fita wannan yayi to daga nan abin da ake so mutum zai yi ya ta talbiya sannan zai zauna amina ya ta talbiya a wannan rana ya kwana amina har sai ranar tara ga wata ranar tara ga wata ita ce ranar tafiya arfa kenan mutum zai yi sallar azhar amina a ranar takwas ga wata zai yi la'asar zai yi magariba zai yi isha'i zai yi asubahi kowace sallah zai yi ta akan lokacinta amma azhar da la'asar da isha'i ana yi mata kasar kenan amina salloli nawa za a yi azhar la'asar magariba isha'i asuba sallah biyar ana yin asubahi shikenan mutum ya gama azkar ɗinsa kaga tara ga wata ta shiga to ita ce kuma rana ta biyu aikin haji ka gama aikin rana farko to me ake amina kawai zama ake yi fa a cikin wannan tantuna a ta karatun qur'ani a ta salatin annabi a fuskanci alƙibla a ta zikiri a ta sauraron jawabai da malamai suke na ya ake aikin hajji kaga lokaci ne na ƙarfafa imani wani kaga ya yi saukar qur'ani wani kaga ya karanta salatin annabi bila adadin wani ya yi zikiri kaza ya yi kaza sai ranar tara ga wata to shine alhaji idan rana ta fito to shine sai kama hanya ya tafi ya je ainihin wato a arafat ana so mutum ya sallah azhar da la'asar kasran wa jam'an da kasaru da jam'i wato a ainihin wato arafa ita arafa ba ta farawa sai bayan azhar ba ta farawa sai bayan azhar an so alhaji ya sauka a wani masallaci da ake ce da shi masjidu namira in ya samu dama an samu annabi ya sa an kafa mai tanti a hadisi kafin ya karisa arfa shi masjidu namira ba a cikin arfa yake ba amma yana boundary yana bakin gabar arfa to sai mutum ya je ya zauna a nan ya azad al-asr a nan ne ake kuduba ta ainihin rana arfa in ka samu dama ka je wanda bai da ilimi bai san hanya ba ba dole ba tafi inda rumfarka take a cikin arfa ka je kai kuma ba dole bane sai an je an hau dutsen arfa daga alhaji sun gigita wallahi sai na hau arfa wallahi in baka hau dutsen arfa ba kai ba wa ya gaya maka ba wanda ya gaya maka manzo Allah ce waqaftu ha huna wa arafatu kulluha mawqifu na tsaya ana duk filin arfan nan gaba ɗaya duk wurin tsayawa ne da wanda ya hau dutsen arfa da wanda bai hau ba da wanda yake tantinsa da wanda yake bakin ko'ina ko akan titi ka tsaya in dai a cikin kewayen arfa ne ka yi tsayuwar arfa ka sauke nauyi mutane su zai jahilci abin da shari'a bace ai ba wani ya bata wani alhaji wasu alhazai sun fita daga neman dutsen arfan wallahi yini suke ba su gane wurin ba suka kare ya wace ya wace ba su yi addu'ar ba sai can magariba an gaji agansu kowa da sallaya sai ya gama zama wallahi mu bata muka yi kun yi addu'a wallahi ba mu yi addu'a muna ta nema ne suka dawo suka kasa gane inda jihar su take duniya ce guda irin waɗannan su ne kamata a rinka koyawa alhazai talimat kar su rinka yin abu da ka sai sun tambayi masu malamai masu ilimi ranar biyu aiki kwana biyu shine ranar tara ga wata to me ake so a yi a arafa mutum ya tafarrabul insani bi du'a addu'a tun daga azhar din nan zaka daga hannunka haka kaga haka malam haka annabi yayi tai addu'a addu'a addu'a addu'a wallahi annabi bai sauna ba sai da rana ta fadi malam wace riba ta wuce wannan addu'a addu'a do abin da ka san zaka faɗa kana tun sha biyu da rabi an yi azhar ko la wannan da karfe daya kai ta addu'a kana tsaye in ka gaji ka zauna amma an so ka tsaya amma abin da zai baka tausayi wallahi zaka shiga tantin wasu alhali za ga gaba ɗaya bacci cike bacci an kunna AC an ci kaza an sha madara wani cewa yake dan uwansa da Allah in ranar ta kusa faɗuwa minti talatin ka tashe ni me ka zo yi me ka zo yi to do you watch that kana ba ta kanka lokaci da yan hira da yan chatting wani shi kuma ɗaukan hoto fa fa yana ta waya Najeriya ai ga mu arfa yana ta selfie yana turawa haka zai kare aikinsa manzo Allah ya ce addu'a arfa karɓaɓɓiya ce wani kuma ya zo ya kare da yawon neman fi sabilillahi neman sabili ana raba kaza a can bari ya tafi ana raba madara a can katan kwatan bari ya je ruwan shanni ya je ya kare yawo neman sadaka ƙarfarsa ta kare Allah gyara halin mu to idan kai wannan zaka tsaya ba zaka bar filin arfa ba sai rana ta faɗi jama'a duk wanda ya fita daga filin arfa rana ba ta faɗi ba ya illata aikin hajjinsa hukumomin alhazai malamai masu bita ku gaya wa mutane sunna an ce sai rana ta faɗi daren nan yana da walwal lokaci da haka kar a fita a filin arfa sai in rana ta faɗi mun gama wannan mun gama ranar tara ga wata sai magariba kar mu yi magariba da isha'i sai a muzdalifa wani wuri ne ake ce da shi filin muzdalifa kar ka yi magariba da isha'i arfa ɗin ka bari sai ka fita ko ka tafi da kafa ko ka hau bus ko duk abin da ka ga dama to daga nan abinda zamu yi zamu je Muzdalifa in mun je Muzdalifa a wannan dare zamu yi magariba isha ko da ko ya kai karfe biyun dare ne sai dai in kaga lokacin sallar zai kubuce maka to ka iya tsayawa a hanya to anan za ka yi sallar asubahi a filin Muzdalifa me ake a Muzdalifa bacci sunna a zaman Muzdalifa bacci kaga abinda annabi ya ce ai wallahi shine zaman lafiya me yasa annabi ya ce ai bacci a Muzdalifa daren tara ga wata ka yi ne a tsaye kana addu'a ka sha wahalar tafiya ka zo komawa cikin cinkoso kana zuwa da kayi magariba ka da isha'i safilonka ko sa hannunka kaurin kai haka ka shaki baccin ka sai asubahi ta yi kai alwala ka je masallaci kai sallah amma wani sai ka je ya dauko qur'anin sa izu 60 mai bugun dutse shi zai dauko ya bude wai shi mai tsoron Allah haka khilafus sunna karatun qur'ani abu ne mai kyau amma wa yake kai a wuri wato shi bambancin ahlus sunna da dan bid'a shi ahlus sunna baya yi sai an ce yayi shi kuma dan bid'a abin da ya ga yanayi masa kawai zai ita kira itai itai wani ko astaghfirullah subhanallah walhamdulillah kai a hankali mana amma wanda ya sunna shine ya kwanta ya bacci dan annabi ma kwanta ya bacci shikenan kudu anni manasika ko asubai tana yi mun shiga nawa goma ga wata to shine ranar sallah ranar goma ga wata aikin ba wahala zaka tsinci tsakuwarka zaka tinkari wurin jifa wurin jifa guda uku ne akwai aljamratul ula akwai aljamratul wusta akwai aljamratul kubra aljamratul aqaba allati tali makka to idan ka zo ba a jifa ranar ranar sallah ba a jifa guri na farko guri na biyu ba a jifa duk wucewa ake zaka ma duk sun sa sojoji ba a jifa wurin karshe zaka je idan ka je wajen ƙarshe shine za ka yi jefi tsakuwa guda bakwai yanda ake jifan shine makka tana hagun ɗinka a haka za ka saka makka a hagun in amkar ka samu dama kana fuskantar dutsen a haka kana jefawa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar guda bakwai kullum abinda aka ce kai wannan jifan kenan ba zagin shedan ba fadin wani abu wani Allah ya tsine maka shedan Allah ila an ce ka in balarabe la'natullahi alayka ya shedan wani ya cire takalminsa ya wulla wani ma ihraminsa ni haka ya cije ya cije baki ya wulla jahilci ne ba shari'a bane ba addini bane ba abinda ba za gani ba takalma sun fi miliyan zaka tara aure wani kuma ba zai je wajen jifan ba daga can nesa ba hannun dan gajere baya iya sai ya wulla sai ya fada cikin mutane duk wanda ya jefa bai shiga ciki ba to jifan bai yi ba yanzu dan Allah mala alhazamu ba su bukata a karantar da su wannan akwai bukata daga nan a ranar sallah abinda zaka yi kamar haka zaka yi jifa zaka yi yanka yanka yi ma za a yi yanzu ba a zuwa mutum yanka da kansa a Saudiya ba a yi kar a bata musu wuri kar a ɗebi cututtuka na jini akwai majzara wurin yanka ta hukuma duk wanda ibiya kurin za a yanka mai za a raba naman ka sadaka a kasashen duniya mabukata shikenan ni ban yadda ba wallahi sai na yanka da hannuna ƙarya suke to duk duniya sai sai ƙarya a haka da haka za ka yi jifa ɗaya za ka yi yanka biyu za ka yi aski uku sai kuma me za ka yi sai ka je ka yi ɗawafu al'ifada shine ɗawaful hajji in ka samu dama daga wurin jifan in kana da lafiyar ƙafa ba matsala to taka ka tafi makka ka je kai dawafinka a ranar to kana yin wannan dawafi to ka ci karfin aikin hajjinka za ka iya cire wannan ihramin ka sako kayanka na gida sai ka dawo mina kafin rana ta faɗi sai ka zauna ranar sha ɗaya ga wata ranar sha biyu ga wata me aikin sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata kawai idan rana ta yi zawali eh in rana ta yi zawali idan azahar ta yi shine lokacin jifa da sunna idan rana ta yi zawali idan azahar ta yi daga nan ake fara jifan sha ɗaya sha biyu ga wata amma na ranar sallah ba sai rana ta in dai asubahi ta yi kawai gari ya waye za a iya zuwa a yi daka za ka je ka jefi wurin farko tsakuwa bakwai wuri na biyu tsakuwa bakwai wuri na uku tsakuwa bakwai tsakuwa ashirin da ɗaya in kai wannan ka gan wannan a tsakanin wurin jifan farko da na biyu ana so ka tsaya kai addu'a an ce annabi yana addu'a sosai in ka je kai jefi na biyu ka koma hagun ɗinka za ga ana ta addu'a kai ma ka tsaya kai addu'a kar ka ce sauri kake kai addu'a in ka je waje na, uku to shi ba a yin addu'a kwana ake za ka zauna amina ka ci gaba da zikiri ka ci gaba da ambaton Allah sai sha biyu ga wata shi ma ka je kai abin da kai a sha ɗaya ga wata jama'a duk wanda ya yi wannan daga nan ya ɗauki jakarsa da shimfiɗarsa kurin ya wuce maka ya gama aikin hajji kurin me ya saura gare ka da waful wada'i da wafin ban kwana kawai ka je ka yi dawafin ban kwana in jirgin ka ranar ne ma kowa shigar in ka tafi sunan ka alhaji wannan shine aikin haji a takaice da kuma umra a takaice ku yi hakuri na shigar da shine saboda ƴan uwan alhazai suna da haƙƙi akan mu da wanda kuma nan gaba zai je Allah ubangiji ya karba mana ayyukan mu alhazan mu Allah ya kai su lafiya Allah ya dawo mana da su lafiya ubangiji Allah ka ruba mu rubuta mu cikin masu sauke wannan farali wa kuma ila salatikum yarhamukumullah